نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ashirin da muna ashirin da uku ga watan sha biyu dubu da ɗari hudu wanda ya zo sha uku ga watan sha ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar za mu tashi farki na talatin da farko alfaslu da ishirin za mu tashi albabu tsani alfaslu da ishirin babu na biyu fasal na ashirin أكون للتاتي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أجله وأمانته وعفته وصدق لهجته وهذه آدمت منذ الله صلى الله عليه وسلم أحسن أمانة وعفته دكامل ورثة وصدق لهجته دكما جسكيا حرشا وكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi amincin mutane ga baki daya wa ajalan nasu shine mafi amincin mutane ga baki daya wa affan nasu shine mafi karewar mutane ga baki daya wa asdaqahum lahjatan shine mafi gaskiyar mutane a wajen furuci wajen magana منذ كان اعترف له بذلك محاده وإذاه lokacin da wato muhajiru makiyansa masu gaba da shi wa idahu da waɗanda suke fitana fito da shi suke nuna kyama da da'awarsa wato kafiran maka kenan suna sun yadda cewa amintacce ne wa kana yusamma qabla nubuwatihi al-amin ya kasance hatta makiyansa da masu saba masa suna kiran sa amintacce tun kafin Allah ya aiko shi. Rabnu Isaka kana yusamma amina ana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ma jama'a Allah fihi saboda abinda Allah ya tattaro a cikin rayuwarsa min al-akhlaq as-salihah na tabi'o'i na kwarai. su wata ɗabi'a ta ƙware da wani hali na ƙware da wani kirki da mutunci manzon Allah ya haɗa shi kowa sai zai yi koyi da shi amma shi manzon Allah ba wanda yake da abin da zai koyi da shi ranar duk hakuri ne gaskiya ne amana ne mutunci ne mutunci ne shi ne a kan gaba sallallahu alaihi wasallam قال تعالى مطاع ثم عميل الله تعالى يقول مطاع abun bi ne a can ko abin girmamawa ne a can kuma mutanen ka aminin amintacce ne bayan abun bi ne kuma sannan kuma a can wato a can lahira aminin amintacce ne akan mufassiri mafi yawan malaman tafsiri ala annahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa wannan siffofi guda biyu mutum sama amin wasu malaika jibuci ne in ji wasu malama wasu da kira magana manzon Allah yi abun bi ne kuma amintacce ne jibrilu ma ya amintacce ne ko eh wasu fassara da jibrilu wasu fassara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aktsarul mufassirin mafi yawan malaman tafsir sun tafi ala annahu muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ne ولما اختلفت قريش lokacin da Qurayshawa suka yi sabani wata hazabat suka zama kungiya daban-daban suka zama hizbi hizbi da wala jahim farkon inda bina'il kaaba lokacin da za su gina kaaba an ce gobara ce ta faru amma wata mata tana girki sai wuta ta barke sai ta je ta cinye ka'aba ta kone ta ƙwarshawa suka haɗu a kan lalle ya kamata a rushe wannan ka'aba a sake mata jini amma suna jin tsoro kada abin da ya samu ga mutumin nan yanzu zai rushe ka'aba abraha da rundunarsa kuma ya same su sai walidu bin mugira yace mu za mu rushe ka'aba dan gyara ko za mu rushe ka'aba dan barna suka ce za mu rushe ta ne dan gyara ita to Allah ba zai tsobarta masu gyara ba kuma ni daga in je in fara kuma daga baya in kun ga wani bala'i ya sauka a kai na to ba ruwan ku aka ba shi diga ya fara fara a jikin ragowar ka'aba da bata rushe ba aka ga ya fara rushewa ba abin da ya faru da shi ya kai da cewa lallai wannan gyara ne Allah ba zai komai ba shi ne suka taru suka rushe ka'aba da suka rushe ta tas za ka ce to aikin Allah za a yi ko kai kawo kuɗin sa na halal wanda kuɗin haram wanda wanda aka kawo musu ta hanyar giya ko ƙwaya ko fashi ko ƙwace wanda ka tabbatar da guminka da wahalarka ka samu ka kawo za a gina ka'aba da suka tara kuɗi sai zama kuɗin bai isa su gina ka'aba gaba ɗaya ba sai suka shaida kaso biyu bisa uku suka bar kaso ɗaya a waje wanda shine har yanzu yake a waje wannan hizbul ismail wannan gurin da ake dan kewayewa tare da ka'aba da shi shi ma yana cikin ka'aba kuma da ka'aba kofa biyu gare ta a shiga ta nan kofar a fita tana sai suka kofa ɗaya kuma suka daga ta can sama yadda ba mai shiga sai wanda aka ga damar shiga sai kuma da annabi ya ci ya ta kawo maka ya ci maka yake cewa na na aisha in banda mutanen ki sababbin shiga musulunci ne da na rushe ka'aba na farke gina ta kan asasin annabi ibrahim bai mata kofa guda biyu yadda wani zai shiga ta nan shiga ta nan kuma a shigar da wannan hijir sun shi ma shiga cikin ka'aba to amma saboda wannan yake lokacin da Abdullahi bin Zubair bin Awam yawa da ci garin Makka ya sa a rushe ka'aba din aka canza mata gefe yadda manzo Allah yake son a yi bayan an kashe shi lokacin sahajjaj suka sake rushe ta suka mai aikin da take a da sai a cikin silsila shakka zani yake cewa da ma sun barta da ya zama a to an cika burin da manzo Allah yake so ko ake fata cewa a mayar da kama yadda take da shi ya yi kokari ya yi haka amma saboda maganar siyasa a cewa tun da an ba wannan kamar an ba wani kyakkyawan aikin sa da yake nan ba dinga tunawa da shi wannan sun kashe sun tsare kansa su kuma suka su shekara ba suka mai da yadda take da lokacin da za su wannan gini an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara ko 30 ne da yan kai saboda haka tahazzabat sai suka zama sun karkasu kungiya kungiya inda zina'il ka'aba a lokacin ginin ka'aba bayan an gama ginin sai aka zo kan wa zai dauki hajaran aswar ya tsara ta inda yake dan da rigima ta barke kuma yana so ya zama shi zai dan hajaran aswar ya tsara shi to kuma wannan wata daraja ce wanda biya ba za a manta da shi a tarihi ba wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni ne a ta kai za a yi rigima a tashin hankali sai masu hankali daga cikin su suka ce mu yarda duk wanda ya fara shigowa ta kofan abin nan din nan wannan kofa suka nuna wata kofa suka ce mun yarda hukunci sai aka aje dutsen aka aje diga duk aka zama aka zama a kofar ido kuma ana da turo ta kofar ya Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah yana so abun ma ya zama alheri sai suka ga kawai ana jira a zuwa zai shigo ya ga manzo Allah ya shigo suna ganin sa sai suka farin ciki da alhamdulillah alhamdulillah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ce to shi ma ake wa lai wannan dutsen ya dora idan kuma ya san sai shi fada sai ɗau dutsen ya dora a kai yake kowanne su turo wakilin su a delegation kowa ya turo su mutum ɗaya kuma su ga shi ne wakilin su ya wakilce su wajen ɗauka wata kabila ta ɗauka mutum ɗaya da suka suka kasta ga gefen mai akan aka ɗaga su sai suka su taɓa haka haka ta baka ji aka ɗora shi sai ɗauka ya gyara ya fito yanzu ko wata kabila za ta yi alfahari su a ita ma ta ɗauka kuma ya gano wannan hukunci su rayu masa da yanzu shi ne malam ya an hakaito wannan yana da cikin siya dogo ne kuma hadisin sahihi ne ya an kalato mana wannan wanda nuna mana cewa ɗan kafin musulunci sahabbai suna wato kabaran maka suna ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kima fi man yafa'u al-hajar suna cewa zai dau hajar aswad ya sura hakka mu awwala dakhirin alayhi suka hukunta farkon wanda ya shigo فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل إذا منظر الله يشبه وذلك قبل نبوته وأن يقول إني كافر أي تشد عن نفسه فقالوا تكن تسكت هذا محمد هذا الأمين قدر في هذه تكن وأن شيء محمد الأمنتك وكذا الشيء قبل وعن الربيع بن حسين كان يتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الاسلام laraba sun kasance suna kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kafin musulunci a gare shi yadda an taba shi a kungiya a makka kamar da ibn kafi ya kawo cikin albidaya wa nihara cewa zalunci da yawa cin mutuncin jama'a da yawa su masu hankali daga cikin kwarai ana ta kai taro ta mu yi wata kungiya wacce za ta dinga kare mutuncin wanda aka zalunta wannan taro an yi shi a gidan Abdullahi bin Juda'an kuma manzo Allah ya je wannan taro har yake cewa an yi wani taro a zamanin jahiliya wannan taron na halitta shi an yi shi ne don a hana zalunci yake wallahi halatta ta wannan taro ya fiye min a tara min jajayen raƙuma wato ya ba a cika mun duniyar nan da dukiya halatta ta wannan taro na hana zalunci dama musulunci ya zo ya hana zalunci ne da haka tun kafin musulunci an kawo kungiyar hana zalunci manzon Allah ya shiga ciki ya ba da tafi gudunmawa kuma musulunci yake yaban wannan aiki wannan hadisi ne sahihi yana nan cikin sahihu sira وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض yake na rantse da Allah ni amintacce ne a kasa kamar da nake amintacce ne a sama ko ni amintacce ne a sama kamar da nake amintacce a kasa wannan hadisi Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi da sanadi sahihi a cikin isnadin sa akwai wanda ake kira Musa bin Ubaida al-Zubadi ko Zahid حدثنا أبو علي السلفي الحافظ بقراءة عليه حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا ابو يعلى بن زوج الحكمي حدثنا ابو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا ابو عيسى الحافظ حدثنا ابو قريب حدثنا معاويه بن هشام عن صفوان عن سفيان عن ابي اسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي رضي الله عنه ان ابا جهل وكان ابا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka mu ba ma kare ka akan karar kanka akan kashin kanka walakin idai nukazzibu muna kare ta bima jikta bi abinda ka zo da shi fa Allah Allah ta'ala ya Allah cikin da aya yana cewa wa innahum la yukazzibunaka lalle su ba ta kare ka al'ayata wa ghayruhu wannan sama ya rawaito لا نكذبك بعض قرية تتعطى وما أنت فينا بمكذب كي بعض قرية تعطى يحكمه معنى wato girman kai ne da hasada ta sa Abu Jahil ya shiga addinin musulunci wa qila inna al-akhnaf bin shuraik akwai da ke kira akhnaf bin shuraik wanda ainihin bin shuraik shuraik wanda ainihin mutumin sarkafi ne a sarkafi ne an an masa akhnaf فأن أنه رجع لبني زهرة يوم بدر يا كوما بنو زهرة على بدر يا تكا أردان سنة إكرا كومود فالنبي مسلم سأنا تكي مؤلفة قلوبهم وكما حالتي جاجي دعك إنه نيد يا رسول أفركم خليفانتي شكرا تبيت خليفانتي سيدة عمر Ina yake rafiya a ba jihar ya gamu da Abu Jahal. Abu Jahil shi ne mafi makiyin addinin Musulunci. shi mafi kuma girma daga cikin waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe shi a shekara ta biyu yakin badar wanda wasu matasa ake kira mu'awis da mu'az suka kashe shi suka zo da takobi kamar yadda a cikin sahihul bukhari ya ce rasulullah mu muka kashe shi yake muka takobin ya kalli takobin ya gashi an jika shi shakar da jini yake lalle su suka kashe shi don ko a cikin yana da awon shi ya kashe shi ya karbi takobin da duba ya ce to ko bi kuka kashe shi Allah Abu ya ce ya Abdul Hakami sai ko guna gari wa gairaka yau dai daga ni sai kai ba ku a gurin nan ya so kalama na babu wani da yake jin magana ku biru ni an Muhammadin sadiq huwa am kasmun da bani labari muhammadu mai gaskiya ne ko kuma da gaskiya ba ne fa qala abu jahalin sai abu jahal wanda saboda tsananin cutarwar da ya kira addinin musulunci kafin ya musulunta sai na uba da abu jahil dama su ne kamar waɗanda aka fi jin tsoro a maka kafinta Zaka annabi ya addu'a ya ce Allah ina roƙonka ka karfafa addinin musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu. Sai Allah ya amshi addu'arsa Umar bin Khattab ya shiga addinin musulunci. Yasa yake cewa Allah yana gudanar da gaskiya a kan harshen Sayyidina Umar. Kuma yake da za a samu annabi bayana da Sayyidina Umar ne. Da Allah zai ɗauko wani wanda ya riga ya toshe ƙofa ba wani ragowar annabi bayana to da Sayyidina Umar na wa wahayi a cikin zama annabi. Ita ba ba annabi bayana. to da gaskiyar sai da Umar yadda shaitan bai taɓa bin hanya Umar ya ba shi ba dan da Umar ya ba hanya shaitan ba zai ba ba sa hada hanya kuma yake akwai ta al'umma da ake musu ilhama shi akwai ta can al'umma ta sai da Umar da ake kimsa musu wasu abubuwa na alkhairi sai suna yin magana kamar annaba amma ba annaba ba ne maganganu na alkhairi Allah yake kimsa musu da shi ne suka ce koma gefe da Abuja ne yake kaga nan da gari sai kai ba mai yin magana mu birni an muhammadin a tarikul huwa an kadibun a wani labari muhammadin nan da kuke ta rigima da shi kai mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne makar abuja ne shi abuja ne da ke tosi da ba kowa wallahi inna muhammadan sadiq suka muhammad sai da yake wallahi kuma yake inna garan kuwa ga tauki suka inna Muhammad da Sadiq lalle manzo Allah ne gaskiya ne wa ma ka zo Muhammad qattu tun da yake bai taɓa kai ba a rayuwarsa wato bayan yace abin da yasa na ki musulunta gani ya kabila fa su suke da kaza suke da kaza suke da kaza yanzu an nan ka zo kawai ku sai ana wannan ka a kare mu a shi girman kai ne ya ta sa yake musulunta wata ana hirakalu haka hirakalu ya tambayi a basu kiran amsa manzon Allah wa kana da hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal kuna tuhumar sa da kai haka sun yayi ya zo muku da wahayi haka na wa qala rasul bin al harith min quraish haka nan annabi bin al harith shi wa ya ga ma quraishawa yana daga cikin waɗanda suke masu tsananin cutar da addinin musulunci wanda a cikin nasara aka kama shi a yakin badar manzo Allah ya ba sai da Umar umarni cewa sai da Ali umarni a sare wuyansa shi ne aka kashe shi shi na zaru bin Harith yana daga cikin masu cutar da addini to shi ga da fara shaki da kad kana Muhammad fikum gulaman manzo Allah ya taso a cikin ku ya hadakan wato matashi abdakum fikum wati yarjaku a cikin ku wa asdaqukum hadithan wati gaskiya ku a labari وأعظمكم أمانة وفي جسمك أوجه أمانة حتى إذا رأيت فيك بغير الشيبة فوق ذكرتها فقال فتوما سعدكم وأتعينهم سعجنفا وجاءكم لما جاءكم به يزومك لأكم ليزومك بشي قلتم صحيح سهل سجري يجي لا والله ما هو بساهر أكم ليزومك بشي ما سجري بني ya ka ce kai ma ya kama ka da tsaji yawa tsaji ta ne da tsaji ne ba wasu ma jan sujjada a gunki a gani da ta da shirye ba shi ma wani sarkin rom din bayan abu su ya ya ga mai mabayanin gaskiya ya ce wannan annabin na gaskiya ne hadisi ya ga abu kai gaskiya ne dan ba ta tabbatarwa cewa suna kaciya domin Allah zai aiko annabi cikin al'ummar da suke kaciya yasa aka kawo masa wasu larabawa matake za su wuce aka kwaɓe musu wando aka suna da kaciya suke eh lalle wannan ya nuna shi ne annabi ƙarshen zamani shi Allah zai aiki yasa aka tara da majalisar fata suke musu to annabin da littafan su suka ta bayyana su zai bayyana ga shi ya bayyana don haka sun gofi duka su da kakansa da mutanen fara suka ce to duka an fara fawara ya kuma yadda ba su yadda ba sai ta hau ina ma an kira ku ne zan gwada ku idan za ku ci shi ko ni za ku bi shi ta da gaya muku sai suka yarda da shi sun mulkin sai ya zama shekin musulunta na su shekin Italy, Italy, Italiya. Aishin. Wani hadisi anhu, an wani to daga gare shi ne, ya ce malamar su yaduhu ya damba hace wato hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun mace ba inda yake hakku la yamliku rikaha wata bai mallaki wato nan sauran ta ba ko bai mallaki yancin ta ba kaiwa ce ma'ana bai taba taba wata mata da wata ta ba ko ta ba mata ta ta wani ba hannunsa bai taba kaiwa ga wata mata ba sallallahu alaihi wasallam imamu al-bukhari ba ta wani a cikin kitabun tafsir suratul mumtahana باب الطلاق ما روت إذا أسلمت المشركة أو النصرانية خلف الظلمي أو الحربي هذا روت تلع أحكام باب بيعة النساء Imam sun ya rawaito shi kuma a cikin babu imara babu bai'atin nisa a kusa da rawaito shi fi sunan babu sun karaji babu ma ja a cikin bai'ati. Abu hadisu Ali ya zo a wani hadisu na cikin na Ali. Wani imam al-babu a cikin shafi sunna ما مسلم ما رويتوش في وقته صلى الله عليه وسلم أصدق الناس شهادة وفي قصة متعني أو دم فرشي أعرشي وقالت السهيش ويحك فمن يعدل إلا أعرشي لما يعادل في نار دي دي ومن يدي دي موعي زي زي دي عادل عادل wani wani munafiki ne bayan an yi rabo annabi sai duba masu bukata sai ba su da yawa tunda rabon ana yin sa wataran na daidai ne wataran kuma na jan hankali da zuwa ga addini za ta sababbin shiga musulunci da wanda basu shigo ba ake sha'awa su shigo aka yi musu kyaututtuka aka ba su kuɗi da yawa sai wani munafiki ya tashi ya ce wannan rabon ba ba a yi adalci a ciki ba to amma za su kashe shi annabi ke kuɗa ne sai ya ce masa a manya adalci lam a adalci in ban yi adalci ba wai a zata ka kuma zai adalci a duniya ne خفت وخشيت ان لم اعجب بتقول يا عدن سوار فإن فاتي هذا الخار قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما تقضى من الله ظالم حبيبا sai ya zaɓi wanda ya fi sauki malam ya kun isman matuƙar ba saban Allah ba ne sai kana isman kana abadin nasu minhu in ba saban Allah ne shi ya fi kowa cikin saban Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya toce a cikin sahih ba babu anbiya babu anbiya a cikin kitabul anbiya babu kitabul nabi ya roto shi fi kitabul adab في الأحد كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تشرك في كتاب الحدود باب الإقامة والانتقام لحرمات الله ما مسلم يأخذ توش شيما أتكين كتاب الفضائل باب مبادعته صلى الله عليه وسلم أكن ما لي يأخذ توش أتكين مؤخرى أتكين حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق أكا أبو جاروي توش أتكين كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر shine kita wa man kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi shay'in qattu illa an kunta haka hurmatullahi fa yantakim dan Allah bai taba daukar kansa dan kansa ba sai idan an taba Allah ko an taba addinin Allah ko dokar Allah sai ya fushi a kan mu mu haka ya kamata mu saba mu yana fushi dan kanmu wanda ya zage mu ya ci mutuncin mu ya ci ya hakuri in ya taba addinin Allah mu tsare in kana tsara addinin Allah sai Allah ya tsare ka yau da kowa yake kokari ya kare mutuncinsa mutuncin mu ya karu da muke kokari mu tsare dukiyar mu dukiyar ta tsaro da muke kokari mu tsare rayukan mu rayukan ta tsaro amma da za mu tsare addinin Allah shi kuma addinin Allah sai Allah ya tsare mana addinin rayuwar mu da mutuncin mu da shi haka mutum ya yi kishin Allah fiye da kishin kansa ya kishin addinin Allah fiye da kishin wato sauran kan zuciyarsa Allah ya samu dace in kana isman kana abu abdul nasimin in ko sabon Allah ne to shi ko kowa ne sandarsa qala abul abbas al mubarrid qasama kisra ayyamahu kisra ya kasa kwanakin sa kuma yace ya tsuka yawmar rike lin nawmi ranar da ake yin iska mai daɗi sai a ji a bacci lokacin kisra yake kana iska mai daɗi sarki ya samu gaskiya wai ta bacci ويوم الظلم للصيد sun fara wajen akwai wato gizagidan sun rufe sama ta abu ta farauta domin ba rana da za ta damu sarki sarki ba ta farauta sun da yau sai abu ta farauta ina yana je a shakata a waje wa yau malmatsarin da shirgi wa sa'awi mutuwa da domina ce lokacin ana ruwan sama lokacin kuma shi ne lokacin shur wato za a sha giya kenan wallahu kuma a yi wasa wannan da kisra yake a cikin mulkinsa wa yawan shamsu ranar kuma da ake shara ake ake yin rana lil hawa'i shi da ranar bukatu kuma za a ta ja musu bukatun su kuma an san an shiga halin kakani kai amma a cikin sanar karkasa ranar ranakun a nasu cikin da zalunci da rashin kan gado wani gudu kara waje matan kara waje yana cikin manyan masu kansa muhammad bin kara waje babban malami da kan hau da lugha ya yi tafiya zuwa kasar bagadaza sannan ya tafi zuwa kasar sham ya karatu lugha ya karatu nahu a wajen malam ibn al-ambari da malam siraji sannan ya babban malami ya kafa makarantarsa yana karantarwa ya rubuta littattafai masu yawan gaske ya rasu a wani gari da ake kira hadaf a shekara ta ɗari uku da saba'in bayan hijira. Ita ma kana a arabahun bi siyasat duniya. anan malamai suka ce matan nan ta'ajjubiya ce kafin ziyada ce ai ma a rabu mamakin sunan sa da siyasatu dunyahum da sanin duniyar wasu kuma suka ce a'a ma dai ita ce za'ida ai kana a arafuhum shi wannan sarki wanda ya kasama ranakunsa shi ne ke fi kowa sanin rayuwar duniya a lokacin ko kuma din ita ce ziyara ko kuma matan masula ce ko kuma matan an yi fasa a wajen shida amma da shi ya fi dacewa ce ma ba kana a arafuhum bi siyasatu dunyahum ma'ana ba mantiya ba ce masu za'ida ce kana arakuhum shi wannan sarki shi ne mafi sanin mutanen duniya da siyasa su duniyahu da sanin duniyar su ya alamu da sun san zahirin abin da ke fili min alhayatid dunya na rayuwar duniya wa an al-akhirati hum batilun amma a harkar zahira su ba falallu ne rakkanannu ne ولكن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء ya kasance masa wunin zuwa kaso uku juz'an ne za akwai kasan da ba abin da yake sai an bakan Allah da zikiri wa juz'an da ahlihi akwai kuma kasan da yake zauna ya tattauna da iyalansa da biya musu bukatar su ta iyalai wa juz'an da nafsihi akwai kaso guda da ya ware don amfanin kansa ya dan huta kuma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas shi kuma wannan huta din a cikin sa kuma yake ganawa da mutane فكان يستعين بالخاصة على العامة yakan nemi taimakon wato taimantattun mutane su taimaka wa gama garin mutane wato yakan yi amfani da wata dama in ka kana da dama ya ce ka taimakawa ne kai kuma wani taimakawa ne kai kuma wani juwa ne kai kuma wani juwa ne dama ka ake aiki wani yana taimakawa ne ko wani yana karfafa wani يقول أنا سأبلغ حاجة من لا يستطيع بلاغي فإن بكاتا وأن بعشد إيقا جئت بكاتا سوى جريني فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها وأن إسار بكاتا وأن بعشد إيقا وبعشد دعما قوة إسابا إسار بكاتا سا أمره الله يوم الفضل الأكبر الله زي كيا يشد تريشي أرانا سجتا بيشما هذا الآجور يروي في شريعة wannan hadisin fa'isi ne kamar da yake a cikin sahihul jami mai lamba ta 48 ma'anar hasan an ruwaito daga hasan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بترك الحديث وكان بايع كان ولد ليكم ولي ولا يصدق أحدا على أحد هو أن يكره سوكا ولي بايع سوكا ولي أكم ولي سيدي تشوف وكيف مكتوب wato baya ya dace jita jita da rukun ba da sai gumi da fara maganganu wa rafa kan gado in ka wata ke wani ya kara sai ce to ku zo ta a wani a gaban kuma da ana haka da an kashe kofofin rikikimu da yawa da suke faruwa a tsakanin mu da mun yi maganin matsaloli da yawa وذكر أبو جعفر أبو جعفر الطبري يروي عن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء فانتهى ينهرم أيكة هنا أبو بكر مما كان أهل الجاهلية يعملون به wanda mutane suke aikatawa a zamanin jahiliya ghaira marrataini tarso bi kawai zalika yaqulu Allahu bayni wa bayna ma uridu a waɗannan biyun kuma duka Allah yana tsare ni da abin da nake son na aikata sai abin yake faruwa kowanne Allah yana tsare ni wato ba a samun abin ya yiwu kuma ma a mantu da tsorin hatta aka rama min Allah bi risalati ita da kan ban taɓa yin harama ban aikata wani abin da yake mummuna bane har Allah ya karrama ni da ba da manzanci kuntu lailatan wata rana ce sai na kalli gulamin ga wani yaro kana ya ama i wanda muke kiwo tare wa amsarta li ghanami ina ma za ka gane na tumaki na hatta a da kusa makkata fa asmara fiha biha ki shiga makka da hirar dare kamar ya su shababu kamar da matasa suke fita yawon dare su je su shakata ni ma ka gane mun tumaki na shiga gari in ga yadda ake shakatawa fa kharajtu zalika sai na fito dan haka hatta ji'tu awwal darin min makkata sai na zo gidan farko a makka sami tu absan sai na ji wato ana kada molo na ji kara na ji sarewa dukkan su ana buga gwarguna ana buga manjiriya ana buga kanguna wasu mazamir wani da ana kada garaya da kursi babihin ana yin bikin wani mutum ne ya tare a ɗakin amaryarsa wani nasu an zuru sai na zauna ina kallo an sai ba ala uzuri sai aka yi zuwa a kan kunne na fahimci sai dai bacci wasu rabuna ala wa kanihin da kawo su dina adada وما أيقظني إلا وقت الشمس da Allah ya shirya shi masu ne daga jin suka kenan bayan shi kiɗa ko da bara da gobe da moto daga raya kuma jihar yake ba abin da ya tashe ni sai da rana ta taɓa ni kuma jihar sai na koma gida wannan an kafa shi an ban biya wannan bukatar ba kuma a rani marratan ukura sannan abin ya sake guji min ko sake bayyana a gare ni ki sake aikata wani abin da biyu misal zalika ثم لم أهم بعد ذا- بعد ذلك بسوء فأنا وقال جمتها هنا جاء zuciyata ya kamata in je wani guri da ake wani abin da bai dace ba suka kuma da tafiyar kuma Allah ya tsare ni ba aikata su ba kenan ya nuna bai taɓa aikata wani abin da Allah baya so ba can kafin a aikata shi da bayan an aiko shi sallallahu alaihi wasallam kuma da wani hadisi suka shi wani hadisi isnadu da ifin jiddan a ce isnadin sa akwai Muhammad bin Humayd al-Razi wanda matruk ne kuma a isnadin sa akwai Ahmad bin Ishaq ko Mudalli ga Tirmidhi kuma ga Muhammadu bin Humayd al-Razi wanda matruk ne a cikin isnadi الفصل الحادي والعشرون أسلي ما أشعند الوقار والبروءة والسلطوة لمتنشي da mun ji gaskiya da adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu saurari wato kowa da mutuncinsa sallallahu alaihi wasallam amma wa qaruhu wanda ce amma abin da ake nufi kuwa wa famtuhu da kawaici wa tuhmatuhu da bi sannu wa muru'atuhu da mutuncinsa wa husnul hadihi da kyakkyawan karantarwarsa حدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وأردت بكتابه يتنا بجرد عن لتاتي لا أكل لتاتي صحيحانا أو نانا كتاب النواة ما ثبت النسخة صحيحة حدثنا أبو العباس الجلائي أخبرنا أبو ذر الهروي أخبرنا أبو عبد الله الوراق حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن سلام حدثنا الحجاج بن خالدة بن زيد خالدة بن زيد كانت كنت لأن أولا ذاك كانت فقهاء السبعة شاء في العلم سبعة أبو حر روايتهم ليس عن العلم خارجة وقسمه عبيد الله قروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة daga isnadin hasan ne kenan yana cikin murtad na abi dauda isnadu hu da'if saboda murtad ne kharija ta ne kuma bai hadu sahabin da ya gaya masa ba kuma yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam akharan nas manzo Allah shine mafi nutsuwan mutane fi majalisihi a wajen zaman sa la yakadu yukhruju shay'an min quratihi ba za ka taɓa ganin wani abu ya fito daga wato sassan jikinsa ba dan aka ce ɗaya biyu yake ni ana in ya tsara yakan mai da hannunsa cikin rigarsa za ka ga ya zaro hannunsa waje ba kuma ya kwamfashe kafa sau za ga ya miƙe kafarsa ba kuma la la yukhruju shay'an min azradihi baya fitar da wani abu daga sansan jikinsa ba baya katsa majina baya tofar da yau baya duk wani abu wanda zai fito jama'a ba ko ba ko su ji ba ko kuma ya alaji ne na gurin zama ba kuma ta so kan mutum ya dinga ko mutum ya yana ko kasan yana ta wacan da wacan sudan ta da yawa can ana kaucewa a gani shi kare shi ma sallallahu alaihi wasallam tun da shi babu mai daraja kamar sa da yawunsa da kacinsa da mashinarsa duka masu tsafta ne masu tsarki da kuma ana neman tabaruki da su shi yasa in ya tokar da yau sai sahabbai su tare a tofa a jikin hakan ya kawo majina su tare a tofa musu duk su gogo ga a jikin sai mutum ya yi albarka shi a ko rigarsa ga su ta yi kusan shekara nawa a jiye sai a kawo ruwa a daro sai a koma rigar ko kan kula ya yi haka وهو يدعو يرى أدعكم أحوال والنمال ويقول يرى شاء اللهم جعلنا تعالى محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ألا تسني أرض النبي da iyalan gidanka kada suka abincin da za su ci lokacin da za su tare lokacin da ita abuwa yake kada Allah ba shi duniya da bawa ce da ka iyalan gidansa da famarsa kada su tara abin da ya wuce abin da za su ce wa wannan shi ma sai ya cikin jami'ar sahih حدثنا سفيان بن العاصي والحسين بن محمد الحافظ والقاضي ابو عبد الله التميمي قالوا حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلوجي حدثنا ابن سفيان حدثنا ابو الحسين مسلم بن عجاج حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا حديث بخاري ومسلم صحيح لكن ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز من زرع الله صلى الله عليه وسلم بيقول da shi da iyalan gidansa har sai da aka kwana uku a jere da su ci gurasa sun cika cikin su ba hatta mabani sabilihi har ya koma da iyalansa ba a jera kwana uku a cin gurasa ba ba a ci kwana uku ba ci shinkafa ba wani ci shinkafa ba to sai dai a ci kayan wato tuwon masara gobe ba ta ci tuwon masara amma a ce an jera kwana uku a cin daɗi ba a yi ɗan cire ta wahala gida a nawa a jira kwana a kana cin daɗi kai kwana nawa ka je a kana cin daɗi amma an ka jira sai ka fara yin so ɗaya duk wannan sai an sani sai mutum ya kwana da ya uku a jere yana cin daɗi shiru ba ya ba ku kala bayi ba zai ga wata kai ce a falle yanzu daɗi da ke ci ba amma da an yi kafa shi kwana uku a wajen wala ya wala zuwa gari duk wannan abubuwa ba su tafiya wallahi a su biya rikici wallahi kuma idan abubuwan suka gyaru suke sai wata yaro da zai baki su kona da da mu'amala addu'a wa sun ci sai alhamdulillah da addu'a da ta ku da sauran su jama'a da Allah ya karba ba za ku sun gyare yanzu mun koma komai a cikin shi ne ba za ka kara da kuma ba ya sake rikici ba amma insan idza falahu فقد عليه رزقه فيقول ربي أعانه Allah ya amma mutum idan Allah ya jarauce shi dan kafir arzikinsa sai kana cewa Allah ya sakanta ni Allah bai bani ba Allah ya sa mu cikin ana cikin bala'i wannan zamani wannan lokaci wannan kasuwa wannan damuna sai wannan gwamnati wannan kaza mai zaman manna abubuwa daban-daban sun kasa ba ƙarfin na kowa da nasu ne suna shi shi ne sai kuma yake وما حرمت له فقدر عليه رزقه فيصبح به اه ولا فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني فقد قدم الله يبوس ما تيباش عليه كما ذكر يا نحي الله عبادي ثم تتكلم وانا ما تتكلم ولا أشيء زي فدنا عبادي يتيا عبادي إني على شيء على شيء wani ko in ya bashi ya shi ko in ya hana shi ya fara wa jama'a abubuwa ne mun shi kan ta jama'a ya ta ba ta ba jira ko da uku ana cin guratawa fi wa'atin al-qasura min khubz sha'ir da ma gurata ta sha'ir wanda ita gurata ta sha'ir wato gurata mafi tsakiya lokacin ba ma ɗaya ba ta ba ta sha'ir ba kaɗai ba a samu an ci ba amma zalika kuma da sauran shaka din wacce take ba ta shaida ba kamar da shiga kandur alkama kun taba ganin shaida ya go a harkar matsala muka zo da shaida da kafa nan ba a shuka shaida ya ci ko yanzu amma ni a zo mana da shi a leda muka daga jama'a cewa an tashi ana karanta shaida a cikin littafi amma ba ta san shaida ba ina shi halitta su da aka kwatanta da kusan daidai su da alkama shi ya tafi alkama tsawo a tasa halitta amma su komai da bawon da komai su kuma su daya da irin da alkama da abin nan. yau mai da mutata mutawali yayi wato kwana biyu a jere walau sha al'aqa Allahu ma la yaqulu bi dhalik da ya so da Allah ya ba shi abin da ma zai ɗauki a cikin tunanin mutum ba a kwane shi ba kuma da za a yi su kuma a cikin kitab su ko barakai وفي رواية الأم معروف الرواية ما شبع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صبر إلى أن منظر الله صلى الله عليه وسلم sun tabbaci sun shigar daga alkama da aka yi ta shugura ta da aka yi ta ko bukin da aka yi shi da alkama hatta da ke da azza wa jalla sai ba mu da Allah ba ta ce an koshi ba sai dai a cikin sama saboda ne ta ci ba gaba da an koshi ba misalin da mutum suka ci ba قال عائشة رضي الله عنها هكذا عائشة ترويت أصحاب الإمام مسلم ترويت أشتاق وفيها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ثم ضاع الله بشرط إيبا بغى الدينار إيبا بغى أرض صحابة بغى التنكيابا بغى الرقم إيبا الدنيا صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمرو بن الحارث حدثنا حديث عمرو بن الحارث والامام البخاري يقول في كتاب الشروط في كتاب الشروط باب الوقايه يكتب ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه abin da manzo Allah ya bari sai makamansa akubunsa da mashinsa da makan farfarinsa فقال لك هو كما أين إشمعته أبنى جنسة الكبرسة وأيضا لقد كنا جعلها صدقة إتما كعطي أقوى جعل عبيها كعبي شيوا أصنع تشتروا صدقة جعلكم مسلمين لغدا wanda ya shiya suke cewa a kwaci wa rana isha gona. Wani shiya na kuma shigowa wajen wani gwamna daga cikin gwamnatin da aka yi a zamanin wato abin nan a lokacin gwamnatin a Mawuya. da ke cewa kai wannan sarki mai adalci an yi mana fashin gona da Allah muna kwacin da kai ka hau gwamnati ka dawo mana da gonan mu sai na gona take ce tana tana majina ne ake da ita noma ba ake ana ciyar da al'ummar musulmi ita tsawon ya muku fashin gona ita su na abubakar sauran ya wuce cewa kuma tafi sai da na kuma shigo shi ma ci gaba da musu mai shi ma ci gaba da mana fashin wannan gona bayan safa ita ta sai da na Usman ya zo shi kare ne ya ci gaba da kashin wannan kuɗa bayan safa sai ya shiru sai ta kuka mashi sai ya faɗi wanda ya zo ba ya ce sai sai da na Ali ya zo shi da shi ma ba ci gaba da hukume ya bayar muku da gole shi ko bai mayar ba ya shiru sai ka yi bayani ta shi ma bai mayar ba ta shi ma za a shi kuke nan ya shi ma ta sai ka yi bayani inda zalunci haka shi ne ya samu shiga ba ba sai da duk wannan daga cikin gwamnati musulunci ba ya mayar da ta yanzu na samu gwamnati ga shi na kan da gwamnati in zalunci haka to shi ya tabbatar ko shi ne aka masa wanda aka juya masa magana shi kuma sai ga shi kuma za mu zo shi a biyar sha uku sai ga shi an zai zage uku sai a hada da na hudun shi ne aka yi masu kawai aka zane shi mu a musulunci muna ganin darajar dukkan sabon nan guda hudu wannan kuma sai na Abubakar ya tsaya a kan rasti ne cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ba a da mutum kuma muka bari na al'umma musulmi ne gaba ɗaya kuma a ce kai ne dan manzon Allah aka ce ba ka ne manzon Allah ya bar gona ya ce a ce ba kuma musulmi kuma ka ga kada ka amfani da ita wanda za ka dauka kuma a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanka ne ya rasu duka rasuwa ba ta kuwa tashi da ba a ce haka ba da jiman gado kayan mutunci kenan suna farko mutunta na na fatima wannan magana da suke dagawa kuma mutunci ne ga na fatima ce wai ta zo tana fara haka sai an bata gado ba kuma ne yake ga uba kuma annabi sarki ce wannan ya koma ga Allah kuma ya miki bishara za a saki aljanna aljanna kai za a saki ba sai ce ma sarauniya mata aljanna amma sai kin fita kina rigima akan suna wannan mutunci ne ga na fatima a ga wannan shi a tana kaɗan magana ma wuta abin da za ta haifar ba maganganun ta na duniya ko irin abin da za ta haifar ce nan saboda girma ma da zai suke ba cin mutunci a cikin zai suke girma ma da zai na gaskiya yana cikin aƙida ahalin sunna suke da sahabbai da ahalin zai ta duk masu daraja ne masu martaba ne ko a bashi darajarsa da martabarsa a ce da shi da Allah ya ce shi a bashi darajar da Allah ya bashi ko kuma yadda Allah ya ce a so su da manzansa wannan shi ne mutunci shi ne addini قال عائشة رضي الله عنها ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد سيكون من ظهر يقوم على أطعم أجلانا ba a bar mana abin da mai hanta zai ci ba illa shafar sha'ir tsirar sha'ir rabin mudu na sha'ir tsirar ilmi a cikin wata ragaya ta shi ma ragaya ta na ajiye shi ya bushe haka za ko a jika ba ce وقال لي إن يقصد علي أن بجرى من أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبا أما من دجوع مكة تقوم ديناري فقلت لا نجعل يا رب أجوع يوما وأشبع يوما na fito na koshi mai yunwa gobe na lalala ta amma ya wasu lazi a juwa fiye ba aka tsarau ilaika ranar da na ji yunwa ce da kankan da kai kankan da kai ba gare ka da zuci ka bani amma da kun kafan ce ya Allah ba ina bukata ko amma yau ma zai ashba usti fa amma duka ranar da na ci koshi sai ne maka godiya wa kuntu da ka kuma jinki da maka maka kirari samu yanzu a gina wani hadisi malaman sun ce isnadu sare a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake kira Aliyu bin Yazid al-Alfani wanda isnadin sa bai kuma dama a cikin riyadu farki ta inna lillahi ibadan fasana خلق الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليس لحق وطنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح الأعمال فيها طفلا za su ya kama a cikin makarantar da ya dusa ne to a cikin makarantar da akwai masu hankali kawai duniya ta ke kuma ba kome kan da kun duniya wa kafin fitina sun ji tsoron fitina kawai duniya sun yi duba zuwa ga duniya kan ma an yi makarantar da suka suka ta kankance su a kan Allah a wajen sa da hanyar wakama sai ko ba gurin da ya kan adam bace ko an mutuwa yake ba ya mutu ba ya mutu ya ya mutu kai ya ka mutu da gaba ya ka suna su mutu ba ya ya a duniya ba wajen zama mutu جعلوها مجددا فإذا يتوقع من الظل واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا كما رأيك أتدري الأمر كل أمر أي وقت جرى جوعا وأن ذاك هو فحيدة وأن ذاكم رامي لدنيا وأن يتم يكفت الدنيا وأن يكفت ذاك كفتا فإذا الدنيا ثلاثة yake ka tafi duniya take uku ba kana ba shakkan siya ka nemi wata matar ba duniya ba inna ha zawjatu sufri dai ka ta ce da ainihin ba ta da mutum zara ku ba da man ta kowa ya zo aurenta ta aure shi ba ban ta kawai an ta tuɗi ha zanawa sai kana bar ta buƙatar ta wani ya tuɗi ka kafara ita kuma tana juna maka iya فإذا مالت مناها أنت تمر ماتت تدقيقك منك ولك وراءك تجوي وراءك جنبها يسعى الله شيء تتعدوني على إيد وتكرها sai dai da ba ake kai ta sai ta daga ka ana shi ne shi ne a shi ne ko take da ta ga wani wato abu ana shi ne shi ne ta wani nan shi wa da shi ko ga ta abu da ana wani ma ya wasu ne su kama ya shiga hali ne dan mara ko in ce duk da haka take ya sa ake bada misali domin an da shi ma ana bada misali to mutum ya ma su kai ya ce ka amma wannan bukata ce duniya ne ita ta barka an ta tafi wannan shike nan kuma an samu ya ta asu ta an zaɓa ya kama zaka yakin shi ka huka wallan da duniya ya mutu ya ba da mara yanzu da san duniya ya shige mutum da gudun kula da ake za a ba mutum zuciya ce gobe ya haɗa kaga ta ka tare sai ya haɗa kayan da kuma da gudu yana wurin da tana amma su da kokawa da da kage da sharri da zagi da cin mutunci da kanya da cin hanci shi ne ke sa a bashi mukami a kowane rece da a kowane mukami ta a haka kone daga saman taho da ka daga saman baka ya taho da ka in jire a haka kaina ya kwace tsatsage ya kudu ne ya fi su sauki in je gaban Allah na jagoranci mutum biyu an zo da sauki a daure suna bayanin abin da ne musu. Wafi a yin sun kasar a wani hadisi inna Jibril a nazala alaihi ya sauka fa kana lahu yace in Allah ta'ala ya kuri ukar ta'ala Allah yana gaishe ka wai kun da kai yana cewa a cikin ku kana an ajabala in sanya hadihin jibala waɗannan duwatsu da haban ku koma zinare da ta kuma aka haifa kunta duk inda ka shiga ku bi ka gane ta bala haka aka sa hakan sai sun tsaya ya dan shiru kuma kala sun kuyar da kai ba lokaci kuma kala yake ya ji ba inna duniya daru man la daru lahu duniya gidan wanda ba shi da gida ce wa malu man la mala lahu dukiya wanda ba shi da dukiya ce a lahira fal ya jama'a man la akala wanda ka ga yana kan kai shi komo da rana baya zama baya hutu wajen ya tara kuɗi to in kana kirga mahaukata fashin mahaukaci nan ba wani أخذ جبريل صدق الله يا محمد ألا يثبت لك يقين أن بالقول الثابت لثبتت أبدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد تجعلوا من كذا في آل يا منزل الله لنا نقص شهرا وكان زونا وتع بدا شرشر ما نستو تجعل جمهور الشارع إن هو إلا ثوب البعض فأنتم تدبير الشارع wanda ka aure mace kai na ka sati guda tare da asuba bayan sallah su ka mai gwamnati da biyu su ji an ba ta matsarwa ranar sai ka rika wani kalilo ji kama ka rika matsarwa dare ya ka ji a kalilo ji ka rika matsarwa ai ka hun gari a wani sai dai ka ga samun su ta yi yaji. Amma ne ta Wata ne yanka ɗan shahararra ɗaya kuma mata a shirkin idewa wanda a jiki gudanar yawon toshi da mutum. وعن عبد الله بن وعن عبد الرحمن بن عوف حلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الا يا قوم جعلنا ومن يشبعك واهل بيته يكون بشهيد بتصفوا شيء مع جدا بشيد ايالنسا الغراسة دا كيتا دا اين يوم الشهيد وعن عائشة وابي امامة وابن عباس نحبه ثم قلت كئر وانا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت manzon Allah yakan kwana huwa aluhun layali ya mutabaha yakan buwa to jarare a jere tawiyar jami'an na ɗaya cikin sa la shi kuna a sha'an ba su ci abincin da ba akan yi kwanaki a jere a cikin manzon Allah ba su kan wadda ba sai dai a ci na safa a cikin rana abincin dare abu da muhimmanci sun kwana ba da yawa tana kasa mutum da daddare tana kankara suka kan tajin a kwanan yi kwanan ne da yawa a kwana da yawa sun kana wasu za ka ce su kawo kursu ciki yana kusa yana kama wani ma ba zai yi ba ba suka ta yawa shi suna jarida ma ta kusa mutu yawa kana ya kana koko mu kana a kasa shiga iska mai dan ɗan shiga عن انس رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان وما في سكر سكوتي Allah ta da salama a taɓa cin abinci a kan tebul ba ko bai taɓa ci a kan asirin tata ce mai tsada da suke yi da kuma ki suka amfani da ita ta dora ta kan tebul ta ta kamace da nuna ita to manzo Allah ki ta kan wannan wato ta karba ko ki ta kan wannan abincin ko a kan wannan tebul din ba wala usida lahu marqatu ko ba kada muku gurata da laushi ba haka ake yin sadaqa suna ce da aka ku kira abin da ake nufi shi ne ko a hada da dusar da komai a daga aikuwan haka sun tura suna cewa ko ya fi daɗi saboda mafi yawan daɗin yana cikin cuta suka haka mataki suke kira eh akwai bisa da jira to da abubuwa ga shi na ana kalin safa mana yan boko suna da safuwa suna da ke wannan ya kamata ma su ga hada da dusar ko amma yanzu ake cikin wannan abin da kuma ake kuka din فشرع شاة سميطا قط كل تقدر وقت عينه وقت شاة سكيا با سميطا وتتكي عن سشن سشن فتاة لنشا وتاة سميطا لذلك يمكن أن يكون ذلك الله يعلم سكيا يتعلم أكبر وتروح وتاة أكبر سكيا يتعلم وأتاة سميطا sai a saka ta cikin kuma ya kawo wani ya zafi an ka shiga shi nan sai a sun mune shi sai zama haka haddar da nama kuma da ba ka tsotsire nama su kuma abu ko kashi sai a yin nan ta to naman haka da gandar sai ya rufa suna yin wannan amma su ba kanana su ba sai ga nama haka da gandar to wannan hada ya fi ya fi daɗi kamar ko da cikin nama su gandar ba ke so su ga ta da lafi haka ta yi da gwamnan da ke cikin wannan fatar kuma nama kuma da ke cikin nama ɗin suka haɗu suka kaya duk da abu da kayan yaji ba abun ba a ba ya rawa bara da doya to shi ne same ta kuma yadda ake bayani wani aisha ta rabu ya zama anha inda ma kana firashuhu shimfiɗar manzon Allah kula da sama Allah zai nama alaiha wacce yake yin bacci a kanta adaman wato fata ce hashu zuzifu kuma cutar ciki kama ne wato ba ba ba abin nan bane wato aka abin da fara aka samu aka dinke na aka masa shafin da hakan sun cin nan su tare da ya kama da shafin to amma cutar ciki haka aka samu aka lallafa aka lallafa ta aka tuta a ciki aka ciki to aka sa ne gaskiya to an ko kuma sha da shi aka yi da shi حتى رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا تشي اين الشمسة من ذكر الله صلى الله عليه وسلم ونتيلي ونتيلي كل نتيلي اي شيء يا فاتح فاتح شيء يتيلي كان اي انا تاكيلي انا تاكيلي وانا سنة جابر تصميمي كان على قوة متشيدي انا نعم تشبه a kai. saba ne ya abu wa kone lafi da arba'in ta wata haka nan ka haɗa shi ko uku suna kira sa lifa da an kuka kula ana yin sa nan da yawa haka yake haka ne wani ana yin sa kamar kuɗin haka suna so yaran da suke zuwa idan fatu suna siya kawai za na yi su in ka je nan kasuwa wajen masu dokawa suna yin wannan abu da aka ba gashi kuma suna suka shimfiɗa da a tsakiyar abu na shi ba gunsu ba ne amma ana yin sa da haka shi ne hakan nan ka mata shi miki biyu an kai ma amma sai aka nan ka mata shi hudu kaga zai daga laushi ko da aka mata shi ba kaji ba sai aka nan ka mata shi hudu فلما أصبح دجالية قال لك ما فرشت مول إلا إلى ساعة وجعل جبوك أوكا من ميدات إيه حكا أوكا فلما أصبح أوكا جيسا اللوكي حتى وتكذيبا لأيك الشيء إذا إلى إلى أنت أنا تسلمت وذكرنا ذلك له مكة قامت وعينك هدى مكة دنك عند الشيء فقالت رجوه جهاله كمده يديه فإن وقعته لو شوانا فاتا إن بقى منك من كتجناه ما نعت من ليلة الصلاة يبقى أن شغل جريبا صحدا من تاكي في الصلاة وأن جاري مسجد الله أكبر وكان الله أحيانا على سريره وكان يكن يبكي أكم مجموعه wanda aka cike shi bi shari'in da da ainihin wato kansu ba un karbo shi da ake cikin haka shi da matsayin wato shi da matsayin su kan dangara karbo ake da mai kyau haka a yi cikiya da shi ya ɗaure daga wancan gurin zuwa a tsawon a tsawon a tsawon a tsawon ya shi mu daga shi ba a kai haka ake yin bacci shi da matsayin su kuma ya un karbo a'a yawon karwa kisa yawon karwa wanda ake yanzuwa ramuna ya zo shi a ƙasar ciyawa yawon karwa shi ne a ce ce in ka taɓa wata iya ka ɗauka wanda yake ake ɓangarewa ana kama shafi a yawon haka hatta wani kusura shi zambi suna aka wannan kashe ka ya yi alama ya yi shafi a jikin manzo Allah wanda babu kujifa mai kwari mai nauyin da za a koya a wata za ta hana wannan abin ya fito sai ka yi kanta a sai ka ga alamar shafin sai da mutum kwata a kan kuma kaba ba mu shekara a kai ta ba ma ce su sai ka ga alama kwata ne da mata ka ga alama da ta hoto a jikin mutum da ne kamar da suka ce ba ka ji ba ka hauka ka san ba ka ga su ko je ka zubar din ko وعن عائشة رضي الله عنها قال لم يمسك جوف النبي صلى الله عليه وسلم الشبع عن قط إنت من ظن بيتبش كان شبع ma'ana bai taɓa jin ya ce ya kwashi ɗan ɗan ba sai na fita abin da ya kawaka wasu ya bi shirkawa ila a hajji bai taɓa bayyana ko ya faɗi shirkawa kai ƙara ba ila a hajji zuwa ga wani وكانت المساقة أحب إليه من الغنى يا ما بكن ثلاث بغداك فإن كان لا يظن شيئا يكن نمي بشكوك ما يلتقي ينا تنقو مقوطور غيرته أطول غير يجب سبو ليوم فلا تدعوه صيام يومه كما تدعو غبايا وعيك لدى أزمي ولو شاء بياته فعل ربه لا تلك البيعة جميع قيود الأرض فهو وتتسقط القطع وثمارها وقرع إتاتها ولقد عيشها دكما وتلتسر وتعيشها خير أيها الدنيا ولقد كنت أبكي له رحمة لكن يكون كعب جريش صوت جرعي مما أراده صوت أبن لقد تعرضه وأطمه بيدي على بدني وأنصر بيدي على بدني لكن شاف عنونا كان جكنسا لما به من الجسي فقد تكفى قامت ركعي جبوجين يوم وقول الناس على نفسي لك ابتداء رينا خمسة لأجريكا لو تبلغت من الدنيا da za ka isu daga duniya min ma ya kutuka abin da zai baka abinci kaɗan jama abin da zai baka abinci a duniya wannan sai kun sai ce ya karshe to ma li wal dunya ina li ina wata duniya ya aka yi aka yi duniya wato wato kamali ta duniya ma ana ta duniya illa ka ma ki kitta balla ma ki shajara kuma raha fatalaka ikhwani ya yan uwana yan ulul azmi min ar-rusuli waɗanda suke masu daraja masu masu daraja masu alfarma isassu a cikin annabawa sabaru alama hu a shaddu min hada suka hakuri akan abin da ya fi wannan tsanani amma bau ala alim suka shuɗe a cikin tsanani ya ce a shaddu nasu bala al'anbiya wanda suka fi kowa tsananin shi ga bala'i su ne annabawa duk sun fi kowa imani muku ana ba mu bala'i ne gwargwadon imanin mu aka dora maka wani tafi ya dora maka wata musiba wata fasara wani bala'i sai da mutum zai fara ba ba sa aka ce ma yau zuciya ya daina addini muna yin sallah ma kai mana haka sai ma mu daina sallah wajen sai ka mutum ya daina ya daina addini shi ta Allah yake nan da rasa mu a yi so ka kwana bi sai a warke a kiki ba ai ba amma na ce a jere a jere ya samu kuɗi ba fara sai ka ji ana ce hannunta ne da ɗan hannu a cikin rani ya hannu da ni malami ya daure hannun ba ka daure hannun kuma sha za a ce kuma an daure hannun yanzu ba samun komai a kwance hannun wanda aka shi rana ya hannu ko shi a samun kuɗi har rasa su da shi da su sai aka jojo malami ya asiri ya magani ya gari ya daure hannun kuma sai komai daina shigowa shi kuma aka daga kamar da kwance hannun kai Allah zo shi وعلموا على ربهم سنجا بات الله تعالى وسنجا بات وجم الله تعالى سنصف وجم الله تعالى فأكرم مقابهم يا جرم مقابلتم ومقابلتم دوجتم وأجزل ثوابهم كما يا جرم مقابلت الأداء فأجدني أستحي إتناك أكينا إنا جن كنيا أستحي إنا جن كنيا إن ترفعت idan na saki jiki na ji daɗi na more na shakata na wala na fanka mata na fanne fankana fi ma'isha fi a cikin rayuwata an yi tafal an ya fassara bi gadar dunahu da zama Allah ya takaita ni ban kai matsayin tsoron alkiyar suna ka tsoron annaba sun yi haƙuri shi ya fi kamata tun da ni na shugaban na yi haƙuri ke da su amma min shakka babu wani abu huwa a haɓu ilayya wanda ya fi sauƙi ya fi tsayuwa a gare shi min al-shauƙi da ikhwani fiye da haɗuwa da ƴan uwana annabawa ba aka na'i da kuma koyana wanda sun riga sun da mata. Kanar Aisha ta ce, amma a ƙafa ba'adu illa shahara. Daga wannan abin da ya faru bai zauna a duniya ba sai wata guda a tarki wafiya har ya koma da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ma a da ake su zubu da bayan nufin ainihin wato mutum ya samu sabon yi kai ba zai saba. Ya samu tsohon kai ba zai saba. Yin amfani da halin da kake ciki. Allah ya baka ka cika gode in ya hana ka kai hakuri in bai baka ba kada rashin hakan ya sa ka haushi in kuma ya baka kada bakan ya sa kuma ka zama kan gaba ma da san kai ba ko kuma ai Allah ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka makani ko kuma ya saba Allah ko kuma ya ci makamin ne mai kuɗin ne isasshen ne yanzu babu sai rabin Allah da ka Allah ya damu bi shi a kowane hali halin daɗi da rashin daɗi Allah ta'ala ya kama mana kawo annabi ya sa mu cikin ceton ranar alkiyama ya tabbatar da mu akan tabbaci mare ne shi assalamu alaikum ne da fassara wani kamtin ta gaba ɗayan ta kenan wata rana ta buku abin da ya zama a jere shi za ki kira mutaradi wato ba kuma buka zame maka a jere ya ta biyo masa bayan daga wannan ta kawo masa tsuwa shi ma ya ce ya bar kaza bar dubu ɗari ya bar kaza bar kaza kuma ya kasu kullum ba za ta zama sai ta rigan duniya ta to an yi ba su da wato kaga yanzu an yi ba su da ba jama'a suna ta tara ai na ga a ce da an ba su fara shi yasa an ba su ke ɗauka a rasuwa matsakaita saboda kada a zo koyi da su kuma san duniya da cikin jama'a kusa shi ya kora dan ai koyi da shi amma da ya fa Allah ko da duniya nan ne ma haka kuma su da wannan tunanin suka ce sai mu gama ta sun sa abubuwa masu tsada a gwalagwale masu tsada yan kunne masu tsada waye masu tsada da muna matan annabi amma mu sabon mu ba su kai shan nasu ba sarkin namu da sarkin mu da waye da su kai nasu ba da haka muna so ka buga wani Allah mun ba mun kai ba ka su muna so ya annabi ya kun ci da kai shi shi ne ainihin aka fakar da haya karatu a ba su zaɓi magana kuma ba ta duniya ba ce ta lahira ce shi ne kira na ya shaƙi kamar da ya ce a ba su zaɓi zama da ni ko rabuwa da ni amma na kira ki ne domin ainihin ko ba na son ki gaga zartar da wani abu ina so ki fara shawartar baban ki tukun na sai na ga sai a ce karama sai a kanka sai na son shawara da babana wallahi na fi kanka na bi shi ka na rabu da duniya ba ni ba ita ina jin daga hada in kun ce turizin da haya su duniya shi na ta da hane na umarci hukunna umarci hukunna sa'adar duniya sai ta jin matar da Allah ya sa mata son duniya an ka aure ta ka shiga uku son duniya kowane irin mace za ku ta zama da ita da kowane irin hali amma son duniya ka aiki shi ka aiki shi rufa komai kowane mai son duniya da abin da kawai ba zai godiya ba kuma kullum a cikin son ta yake sai ka ga ɗin makar duniya take ma ta yi ma kuɗi ta kaddara rana mutuwa ka ta yi tunanin me za ta ce in samu akwai da har kashe mutum suke kafin lokacin ajalin sa yi don yaba musu dukiya akwai mutum ya bai irin waɗannan ai ya shiga uku wannan yake da wannan malam ya halatta mutum ya ɗauki wani suna daga cikin sunayen Allah ya dinga addu'a da shi kwarai sai dai kai sa wani adadi ko lokaci kai ce ba a karanta wannan sunan sai da daddare ko kuma za a yi sai dubu ɗari kaza a a kai tari dai ya gafuru ya ne gafara kai mun gafara ya afuwa ai afuwa ne ya mai afuwa kai mun afuwa ya mai kan sa ka kan samu ya ai ka tsayo da rama ka hasare su waɗannan duka an hayi amma kada ka da adadi kaza ko da lokaci kaza wannan yace don Allah ina so in gane abin da malam yake nufi wani malam din wal yasihu arba'u salawat fa'adra wa kana alayhi أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاجة ولو خرج وقتها وليصير kamala ya ce in ana bin ka salloli kanan ka fara yin su kafin ka wacce lokacin ka yanzu. Sai wani shirin abin da ake kira salloli kanan ba su salawatu shi ne wanda ake masa salloli guda a cikin. Ba adana ko abin da bai kai hudu ba, ma'ana ba su ka sallar kwana ɗaya ba. Ana bin ka za a dasar magariba isha. Ko in ka zo za ka yi asuba ka fara yin waɗannan kafin ka yi asuba din. Ba adana ko ƙasa da da hudu shi ne uku ko biyu ko ɗaya. وكان عليه سنة أخي أربع صلوات صلوا لهدى وكفى فأقل كما في كرنجي لك هدو صلاها قبل الحاجية يفعل إنت كافية يوحشى يشاء لك سنت يلزم ولو خرج وقت حصل إذا وجدت لك سنت يلزم سمو واجبين أما ذهب ترتيب بين القرائد جيرا تفر الليل da kuma yin su in ka kaɗa ne mutumin da ya farka yanzu da ya azahar ba da ya la'asar ba bai yi magana da ya asuba ba daga sallah kuma a cikin sai shi bai farka ba sai isha sai ya tashi shi zai yanzu isha ne sai ya ce sai a za a je la'asar ya makarfa sannan ne ba ne isha ba shi abin da yake nufi sai ka yi tsaje amma in sun kai wani guda a kai kwana ɗaya can ba kai sallah ba bacci ya ɗauke ka ko ka suma wani abu ne wanda ya sa a abin da ko mantuwa bacci ka ba su ne uzuri يجب أن نعلم عن الصلاة حول فيها فليصليها إذا ذكر فإنه لوقتها فلا كفارة له إلا ذلك ومن أحد المتكافون يحضرني أن يكون في كذا فليس مالا من محمد بأبي أنت وأمي لا فيشيك لبابانا لباباتا وتعتبرين أجابا من قال الشاذي يا بايد لبابانا لباباتا فلا سمك لبابانك لبابك لمنظر الله وليك فسوق ذاك شيء ناس manzon Allah da ya raba kana ba mata to ga wani farki da tsora shi a kansa da tsora shi a kansa ne ba ko idan ba tsora ba ba da ba ba ta wannan bala'in da ya shafi manzon Allah shi ne manzon ki da ka ajiwa ummi na wannan shekara ba ba da ba ba ta سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه وزع نفسه وزنة عرشه وبلاد كلماته سبحان الله وبحمده لي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته shi hadisin muslim da wannan ya inganta wanda annabi ya wuce ta tana zikiri tun daga tun daga sallah kuma ta zauna take ta zikiri har ma ta fito wanda Allah ya ji a cikin sai na wai ce yanzu tun da na baki haka kike ta ce ya rasulullahi ka ke ta bayan kina faɗi kalma uku da za a fara ta da duk abin da kika faɗa to uku ta fita ki saboda na kwaliti ya ke duba ba kan ciki ba kwaliti shi ne ka yi wanda annabi ya yi kan ciki kuma ka shaka kai mai yawa wanda ainihin wato ba su nagarta a cikinsa da ba sunna ba karantarwa annaba a ciki wanda saban da mun tsawon farko akwai rana a tsawon da biyu da na uku tsawon farko ne mai ladarin shi ne bin sa sai su sa sai abin sa hadisi ya wuce ba da ainihin mutane za su rasa samun gaba har sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a don samu samun gaba. Wani ta salamu alaikum malam mai yana hukuncin jinin al'ada ya yi aikin hajji shi ne bashi ya zubo. Hukuncin jinin al'ada in ya ci a bashi ya fita kuma a yi aikin hajji gaba ɗaya a tsera da tsallake a waji kawai. Da waji a kan ba ta sai jinin ya ɗauke ya kuma daga baya ta ta yi tsawafin da ba ta yi ba. Komai ce ban da tsawafi. wata menene hukuncin matar da ta sha magani domin hana jinin al'ada zuba a lokacin aikin hajji matar da ta sha ta sha magani sun tsaye da jini malamai sun ce wannan akwai hatsari domin jinin ya tsaya ba wata ya yake ba a wata na gaba za su haɗu su zubo su biyu da wata shi ne jini ke rikice wa mace ta ce ya zuba ya ɗauke ya daga ya ɗauke ya maka ya dugo ya yi waye saboda an rikita shi a bashi yanzu tun da shari'a ta ce ta fara neman ya fa'alul hana aikata duk abin da mai hajji ke aikata kan annaki la ta tuzi bil baiti hatta tuqahu sai dai kawai da wasu sai ki tsallake haka duk za a komai banda da wasu kuma da wasu jin jinin nan ba su kwana shi da bakwai kawai ni ya ɗauke ko da da dai ko da jin karshe ne sai a barta ni ya ɗauke da ya kawai amma malamai suka ce idan an tabbata jinin ɗauki jinin ba zai cutar ba don mafi yawan magungunan da ake amfani da su yanzu na ga wani wani doktor a saudiya ya wani littafi a kan jinin al'ada ya kawo cewa likitoci sun masa bayani cewa lokacin da yake rubuta littafin kuma komai ka tambayi wanda suka shina suke ya tambaye su me kwayoyin da mata suke sha me hatsarin suka shiga cikin bangaren wato hatsarin ya fi yawa kuma yawa jinin yake takurawa a tsaye da shi ba wai duke shi aka yana nan shi ne kuma a gaba sai zai zanga mace matsala za ka suke ganin shafara ke buga mace tunda dai ana yin aikin hajji tare da jinin na zuba ita ma ci gaba da aikin hajji sai ta tsallake abin da shari'a take ta tsallake in za ta samu tsarki sai ta yi shi amma in an tabbatar cewa magani bai da hatsari za a iya yi ko allura ko magani ba kai ba kai ba kai sallah ba yi a ruwaya sahihi ya umar ne kuma wata ruwa da sun maka abu bakar kwata kuma ake cewa da umar shi yake da ruwan jarumta da ruwan abin da yake ni ba annabi bane ba a yi wahayi duk wanda ya tafar gaza ma aika shi lahira yana kuka ce da sanyin zuciya da sauki yana da rahama da kyautayi da amma aka zafin sayin na umar bayan lokacin da aka taba addinin Allah a nan yake yin zafi kuma shi zai ka ashe duk shekarun su gaba daya kusan da a san sura da sama da shekara biyu ya girme shi kullum suna tare tsawon shekara ashirin da uku nan da annabi ya can daga maka zuwa madina babu inda annabi ya shiga ba abubakar har inda ya fito ba abubakar ba a taɓa barin abubakar a gida ba manzo Allah yana wajen yaki a wata da kawo ta yake annabi yana gida ko ina da suke tafiya har sai ya koma ga Allah shi ma yadda shi sun je da uku shi ma ya koma ga Allah saboda haka ya kuma halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutuncin nan da rahama da da wai ya sa ga mata lokacin suna asin kidan da ake na sallah wanda aka yi halatta ayi wanda baka ya shigo shi shedan ki kuma ake gida annabi saboda ya san ki da shedan ki ne shi ya ce shedan ki ake annabi ce kai ka kara cewa ki da shedan ki ba sai ce kyale su ban da yau yau ranar sallah ce ma'ana hanyar da kalmar da ya faɗa kiɗa shi ɗan ne gaskiya ne sai dai a bari yau yau ranar sallah ce don a babu su yi ranar sallah amma da abubakar ya shigo umar ya shigo an koma tsare ya magana musu ba kawai sai suka sai ga mandini ana fafa shi da kasa haka dinga jiba da mandini yadda ya ya yan mata kuna ba abin nan ɗin kuma kun gani suka suka ce a a ya kai ba wasa ne da annabi ga abubakar ya suka ce ya kai ba wasa ne kafin ya ba su amsa kan da yake shiru ya mula kasu baka ba hanya ce ɗan yin hanyar ba ta hanya da kawai shaidan baya ji da ana cin da yawon bukari da haka ne malamai suka ce an tabbatar kina shaidan ce ne an ba sai a ranakun da shari'a ɗaya da kawai shi da ta amarya da ranar sallah Allah ya kama da shi. Kana azumi. Na'am. Bare kuwa shi ya shashe shi shi shi. Abin da ya yawa suka ce ba, Allah Allah ne ya ce من أكل وشرب وهو كافر فليتم صومه روح
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منكما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها زان أو مشرك وكل ذلك على المسلمين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه سيئا وهو فهو عند الله عظيم